بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata daren laraba yau muna 23 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara 1444 daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta 2023 wannan shi ne darasinmu na 53 a cikin littafin garibu salihina ila rabbil alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin nagartattun bayinsa waɗanda suke saurare kuma su yi aiki da mafi kyawun abin da suka ji. malai na magana akan babin abin da ya shafi sadaka mun kusan karkarewa a kai ko mu ce ya karkare ma yana magana akan siffofi na sadakoki waɗanda ake so bawa ya kokari ya yi su domin samun kariya daga matsalolin rayuwa da kuma kariya daga azaban Allah ranar alkiyama za mu tashi babin da malai masake da babu fadlu sadakatin sirri alakaka ne ko? babin da zai magana akan falalan mutum ya sadaka a ɓoye falalan mutum ya sadaka a ɓoye ba tare da ya bayyana ba kuma ba tare da ya jiyar da wasu ba ma'ana babu riya kuma babu jiyarwa a ciki shi ne malin ya kawo falala na farko da ya take da shi a babin ya ce sadakatun sirri laha ajirun azimun wa thawabun jazilun inda Allah ta'ala sadakar da bawa zai yi ta aboyi ba tare da ya bayyana don mutane su ji a ce ai wani mai kyauta ne ba ko kusa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abi Huraira hadisin da wani yazo ya samu Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi yace ma Abi Huraira radiyallahu anhu ina so ka faɗa mun hadisi amma hadisin da zaka faɗa mu ina so ya zamto kai ka ji wannan hadisin da kunninka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace da shi zan faɗa maka hadisin da ba faɗa mu akai ba ni jiyau ne kuma gadau ma'ana a gabana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin sai Abi Hurairah ya fashe da kuka yace da shi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace a ranar alkiyama idan an tashi alkiyama mutane uku ne za a fara karin kumallo da su a wutar jahannan mutum uku ne wutar jahannama za ta fara kumallo da su abi huraira sai fashe da kuka sai fadi ya suma ya farfado ya ƙara kallon wannan mai tambaya ya ce da shi zan faɗa maka hadisin da kunni na naji a gabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba wani ya faɗa min ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane uku ne Allah zai fara buɗe wutar jahannama da su sai faɗe su so uku Abdurrahman bin Sakhri ne Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi da faɗi yana suma kafin ya iya karanta wannan hadisi daga cikin mutane uku nan da ya faɗa ya faɗi mutumin da Allah ya bashi dukiya ya dunga kyauta da dukiyar kai a nan duniya inda za ce nuna ɗan aljanna aji ɗai kila shi za ka nuna ya dinga kyauta da ita aka zo Allah ta'ala ya ce mishi na baka dukiya ya ce tabbas ya Allah ka ban dukiya me kai da ita wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin zai ce Allah na yi kyauta da ita na kuma ciyar da ita domin ka sai Allah ta'ala ce da shi ka zabta ƙarya kake kai makaryaci ka dai na baka dukiya kuma tabbas kai kyauta amma yuqalu jawwad dan a ce wani ne kyauta ne aiwa ne akwai kyauta ya ce wa ƙarƙil Allah ta'ala ya ce kuma an faɗa ladanka ya ƙare a duniya kayi don a ce kayi kuma an ce kayi to kuma an gama nan lahira ba mai zuwa ya tsira sai wanda ya domin Allah to wannan ɗaya daga cikin sunfin mutane da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a yi karin kumallo da su ke na a wutar jahannama ranar alkiyama haka wannan zai sake fito mana da abin da taken babin yake magana a kai daga cikin mutane biyu na san kila da zikin mai saurari zuwa ya san su shine mutumin da Allah ya bashi alkur'ani ya iya ƙur'ani gwani da gwanaye a cikin alkur'ani shi ma Allah ta'ala zai ce na sanar da kai littafi na zai ce Allah ka sanar da ni littafin kame kai ya ce Allah na karanta shi domin ka Allah zai ce ƙarya kake ka dai idan a ce kai gwani ne a ce maka mai haddar dutse mai sautin mala'ika dan musabaka wanda bai don Allah dan musabaka amma wanda bai yi don Allah akwai bambanci eh ba yana cewa kakwai musabaka ko kar ai musabaka bane ai musabaka amma ai don Allah duk wani abin da za a samu ya biyo bayan ladan da za a samu wurin Allah annab sallallahu alaihi wasallam ce za a ci an ce dan a ce maka makaranci gwani kuma an ce maka kuma iyakan ladan ka kenan wuta za ka tafi sannan sai na ukun su wanda ya je yaƙi fi sabilillah sojan yayi gwagwarmaya yayi fafutuka mala har sai da yake aka kashe shi wurin yaƙi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tambaye shi zai ce yayi mutuwar shahada Allah zai ce ƙarya kake ka da gidan a ce maka sadauki a ce maka barde kuma an ce ma sadauki kuma an ce maka barde kuma ta kare ka nemi wurin ka tafi wurin mutane ka nemi ladan ka a wurin su sai ka je mu gan suke da aljanna ka je su baka to wannan shine abun ban tsoro Allah ka azurta mu da ikhlas shine malam yace ba sadaqatu sirri laha ajrun azim sadakan da mutum ke yi a koyi tana da lada mai girma wa thawabun jazilun kuma tana da sakamako mai yawa inda Allah ta'ala a wurin Allah ranar alkiyama to wannan kaga tunda maganar tantagaryen ikhlasi ba ake magana ko sai bude da alqur'ani ko yace qala ta'ala Allah madaukaki ya ce in tubdu sadaqati idan kun bayyana sadaka fa ni'ma hiya to madalla da abin da kai na bayyana wa babu laifi inda kun yi domin Allah wa in tukhuha amma idan kuka koya sadakar nan da za ku bayar wa tutuhal fuqara kuka ba mabukata kaga daga cikin abu na biyu kenan ko yanzu mu yawanci kyautar ma sai kaga mai karfi ake kara ba karfi sanda kake neman wani abu ba a taimake ka ba sai ka samu an san da wata kujera a hannunka da wata alfarma ta gwamnati sanda ka fi karfin tsumma da maiko da gwangwani da yashi da tubali ma'ana kafi karfin gida da sutura da sauransu wasu da ana kawo maka ragon sallah ana kawo maka kyautar madara da abu da wani dalili da wani dalili kai kadai ne talaka a gari ko kai ka kowa bukata kaga Allah ta'ala ce wa tutu hal fuqara ku ba mabukata ba ku kara ba mai karfi karfi ba wanda bai da shi ka bashi Allah ya ce fa huwa khairul lahu in kuka boye ki kuka ba mu bukata wannan shi fa alkhairi a gare ku in ka karanta silsilatu amalul qulub da Sheikh Salih al-Munajjid malam Nura Munajjid ne yake ko Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid littafin sa silsilatu amalul qulub ya kawo su ayyuka da zakata guda tara a ciki ya kawo asar din sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kare yadda a gare shi da ya rasu aka zo mai wanka aka ga tabo a gadan bayan shi shaidan kaman kanta saboda abinci da yake dauka cikin dare je rinka jefa ma talakawa a gida ba san shi bane har sai da ba sa ce shaida kar ku manta diyar annabin Allah yake aure kuma dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ce idan kuka boye kuka ba talakawa fa huwa khairul lakum wannan shi fa alkhairi a gare ku amma ba za ku fahimci haka ba sai daren farko a kabari sai ranar farko da aka wayi gari yau ita ce safiyar alkiyama to shi kenan a ranar ne za a yi lissafi da alhassanati wa sayyi'at ba za a yi lissafi da girman kwalinka profeso kake dakta kake akawuntinka ta dala za a duba ko ta euro ko ta naira ko ta pound ba ita Allah ke nema ba as-sayyi'atu wal hasanat ina kyawawa da munanan ka yau da su ake transaction su ne kayan lissafin a yau me ka siyar me ka baras to anan me ake magana shi yasa tun anan kai kokari ka ije irin gidan da kake so ka zauna a lahira la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baliha malamai suka ce mutum bai da wani gida da zai zauna a cikin sa ranar alkiyama face gidan da ya gina ma kansa sanda yake raye duk wanda ya ma kansa gini mai kyau to ma dalla zai ji dadin zaman sa a wannan gida Allah ka samu gina alkhairi dan sarkin sunayenka yace duk wanda kuma ya tafar da gidan shi to wannan shine asarantar da gidansa na biyu da zai zauna Allah ka sare mu to sai Allah ta'ala ya ce wa kafiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah madaukakin sarki zai kankare muku daga zanuban ku ta sanadiyan wannan sadaka wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki yana kewaye da sanin dukkan abin da kuke aikata kuma zai ba ku labari akan sa wannan aya da malam ya kawo an cewa idan aka bayyana sadaka to madalla da ita suka ce wannan yana nuna cewa babu laifi in dalili ya sa ana iya bayyana sadaka din don amfanin wanda za su amfana ko don koyar da wasu masu yi sadaka da sannan da Allah ɗaukin sarki ya faɗa cewa idan har aka ɓoye ta aka bada ta ga talakawa shi ne mafi alkhairi wannan yana nuna cewa bayyana sadaka shi ya fi falala akan ɓoye ta shi ya fi falala akan bayyana ta saboda ɓoyewar ya fi nuna alama mutum ya guji riya a gani a ce aisuwa na akwai kyauta kuma ya guji a ce a ta faɗa gutsarutso ba da abin da ya kasance sannan kankarar zunuban da Allah ta'ala ya faɗa ma'ana ba kun ba da kuɗi ba to za kanka ne muku zunubai kuma ka san ra'al kiyama za a sanya awo ne awo za a yi wani da ulmawaqin al-qista bi yawm al-qiyamah ma'auni za a sa da yafi yawa shine magana idan alkhairi ya rinjayi sharri Allah ka sa muna cikin su to wannan sune wanda Allah zai musu zai musu rahama فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إما أوني سكي نوي لدا to waɗannan suna cikin rayuwa yardadda Allah ka sa muna daga cikin da za ka faɗa ka gare su don haka akwai anaku akwai qala ta'ala alladhina yunfiquna amwalahum na'am sannan sai Allah ta'ala ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sanu dai muminai waɗanda ne Allah zan musu rahama a ran alkiyama saɗi da gamdakatar na arzikin aljanna su ne siffansu a duniya zakatar da su cewa yin fi ƙuna amwalahun suna ciyar da dukiyarsu billahi wannan hari a dare da yini dusan da bukata ta su ciyar ta kama to za su ciyar sirran wa alaniyatan a koye suna ciyarwa inda ciyarwa a koye shi ya fi wa alaniyatan haka a sarari inda ciyarwa a sararin shi yafi idan an zo mutane duk suna ruwa an fanci ruwa suke balibi wani ce jama'a na bada kaza wani ma ya faɗi me zai bada kun fahimci magana wannan ba aibi ba in har hakan maslaha ne ga wani abu da ake gani shi babban abin da Allah ta'ala yake dubi shi da zuciyar nan haka inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ta'ala na dubi ya zuciyarka ya aikinka zuciyarka tana da kyau aikinka ya dace da abin da ke zuciyarka ke ke ta kunce da shi na alkhairi to Allah ya amsa to wannan tayyihu mutum ya aiki a sarari kuma Allah ya amsa dan kar wani kuma ya zo yana so ya rowa ballantana kuma ma yana daga cikin siffan munafukai kushe masu yin sadaka daga cikin siffan munafurci akwai kushe mutumin da ke yin sadaka domin Allah mutumin da ke ba da dukiya a tsara ita zage shi ko ita kushe shi ita tsukansa siffa ce ta munafukai Allah subhanahu wata'ala lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai su ga gudunmuwa za ta fi jihadi sai na Abubakar ya ji ya kawo duk abin da ya mallaka ne na dukiyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzon sa ma'ana in hasu na gari ne Allah ba zai balakanta su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai musu kaza dai ai musu kaza aka rabi kawai sai munafikai suka fara kai wannan mu an raina mana hankali a a mutu ya ce a wani kwaso gidansa duka ya ban mu kenan ana nufin dan ba mu kwaso ba mu ba kowa bane ka ji matsala ko kuma dama duk wanda ke aikin al'umma musamman aikin addini ya sani wanda za ka ji suna ta rushe mutumin da ke kokarin gina al'umma su ba sa aikin aikin nasu shine rushewa wannan ruguzawa da guzuru tsoman da muƙeta da muguntar da hasadin da zage-zagen ita ce dai aikinsu amma an ka ɗauko su a sikelin awo na imani da nagarta zero za ka tadda su ba za ka same su suna da ba to don me za ka tsaya don wani na zagi don wani na suka don na kaza kai kake abin da Allah ya ke so kuma rayuwarka karewa take shi ba zai kara maka daga nashi ba to shi yasa da suka soke sai na Abubakar da yake Allah ta'ala ya kalli zuciyarsa shine muhalli shahid sai Allah ya sauko da ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya wanke shi gashi na a cikin suratul duha kowace sura ce suratul layl alladhi yuti malahu yatazakka wama li ahadin indahu in ni'matin tujza Allah ta'ala ya ce ni Allah da yace ya bayar domin ni na sani na yarda yana bada dukiyarsa ne dai ya tsarkaka daga azaba zuwa ga ni'ima wama li ahadin indahu min ni'matin tujza ko ba wata mai ni'imar da ya baro dan ka ba walbanu walbaka wal'anani walkimini irin abin da na faɗa ɗazu kila wai ya kawo an kafa daula a bashi kwamishina ko a mai minista ko a bashi kaza ba dan wannan bane in ji Allah da kansa yace illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wannan abun da ni Allah na san yayi ne dan neman yardan Allah madaukaki ku da kuke su kansa ku sani ni Allah ina shelanta muku wala saufa yarda wallahi sai ne mai kyautar da sai ya da shi dan aljanna ne ran alkiyama ma'ana a sarari yayi kyautar kuma Allah ta'ala ya amsa kuma ya yaba me yasa Allah ya faɗi zuciyar tana da kyau illa tiba a wajhi rabbihil a'la dan neman yardan Allah Allah ya ga zuciyarsa a daidai lokacin wani ya zo da tafin dabino cikin hannunsa shi kuma abin da yake da shi kenan an taru jama'a ne da yawa sai ce zan dan wuce da Allah zan ki saurin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan wuce suna juyowa su wanda suka soki sai na Abubakar din fa suka ganshi da dabino a hannu suka ce ma za ku rid me kake nufi ya ce a ba annab sallallahu alaihi wasu ya ce a ka gudunmuwa ba suka ce to gudunmuwa na ne zan kai sai suka cinsire da dare suka ce da shi inna allaha la ghaniyun an hada me Allah zai da dabino ta ku hannu kai ka gan kai ne sai ka ji kunya kamar da su aljihu ka koma gefe ko ba haka bane sai ya ce da su da yake mumini sai ya ce a'a ku bari in kai mishi idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a bukata ku na san ba a bukata amma tunda ba ku ne shi ba ku bari isa wallahi sai gashi Allah ya saukar da aya cikin suratul tauba Allah yana yaban shi su kuma yana sauke su alladhina yuzuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum haka Allah ya yace daga cikin siffan mu'minai da aka tadda su suna musguna wa masu yin sadaka ko su musguna musu da zaki ko da rubutu ko da aiki ko da keta ko da dukkan ba wanda ya taɓa naki alkhairi ba sassare shi ba babu shi babu shi to shi yasa duk wanda suka san suna aiki alkhairi su yi haƙuri har sai Allah ya yarda da su Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake cewa subhanahu wa ta'ala alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min amwalihim sadaqati sai Allah ya bashi ya ce walladhina la yajiduna illa juddah ni Allah na sani bai da komai wanda kokarin shi wannan dalilin shi na bashi ma'ana da na bashi gwalagwalai da gwal za a gan shi sai Allah ya ce wala jinna illa jihda bai da komai in ba kokarin sannan da da bashi ba me ke nunawa Allah ya amsa aikin Allah ya amsa aikin kuma dama ba yawan ba ba kadan din ba dai Allah ya amsa shine fatan duk abin da kake yi kadan ne ko me yawa fatan ka dai annabi Ibrahim alaihi salam da ya gama gina Ka'aba me yace rabbana taqabbal minna Allah ka amsa dan in Allah bai amsa ba da matsala akwai wanda za su zo da aikin ran alkiyama ga aikin iya aiki amma Allah bai san aikin don zuciyar ba ta da kyau wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka Allah ya faɗa subhanahu wa ta'ala Allah ka ce bake mu ka kwace mu malai ce Allah ta'ala ya ce alladhina yunfiquna amwalahum mun faɗa ko daga cikin alamomin mu'minai su ne zaka tada suna ciyar da dukiyoyinsu billaili wan nahari a dare da yini sirran asar a koye idan a koye shi ne maslaha wa alaniyatan idan dalili ya kama a bayyana ma suna yi to irin waɗannan fa ka sani kai mai karanta alkur'ani lahum ajruhum suna da ladan su inda rabbihim a wurin ubangijinsu kun ga bai ce lahum ajruhum inda Allah ba ko sai Allah ce inda rabbihim kalmar rabbu da Allah ta'ala ya amfani da shi anan nan ɗaya daga cikin sunayensa yana nuna maka tun a duniya Allah ba zai walakanta su saboda ma'anar rabbu shine Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir shike raya shike halitta shike juya halitta shike azurta ta kuma shi zai kashe ta ya raya ta kenan in sun ciyar su sani tun a duniya zan musu sauyi ina fata mun fahimci magana rabbihim wala khawfun alaihim sannan kuma babu tsoro a tare da su nan abinda za su cimma na ranar alkiyama da ke gaba bai riga ya faru ba wala hum yahzanun kuma ba za su taba yin bakin ciki a cikin abinda suka rasa a nan gidan duniya ba ka ba da miliyan biyar an baka aljanna mai kai mai kai kasar da zaka taka gwal ce malam ko a nan duniya gwal ya take ƙasar da za ka taka gwani kai ko ba za a baka aljanna a ce ma in ka mutu babu aljanna ni'imar da aka yi ma a duniya duk abin da za ka bada ba za ka iya biyan ta ba za ka iya lafiya ni'imar lafiya ni'imar gani ni'imar ji ba ka iya biyan su ba zo ni'imar abin sha kaɗai nau'ukan abin sha da aka yi ma kana fama da rashin lafiya ka za a ce a sha ruwan kwakwa an ajiye maka ruwan da zai ma waraka a ganyayyaki ni'imar da aka yi maka guda nawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu in zaka kidanye ba zaka iya kai karshen su to wannan shine Allah subhanahu ta'ala ya fadi ya malaika wannan ayar wanda malamai suka ce a ciki zamu fahimci wato fa'idar da ke ciki na ya halasta a bayyana sadaka idan a cikin bayyana sadakan na akwai maslaha idan akwai maslaha a ciki za a iya bayyana kaga shi yasa za a zo taro na je wani taro da aka yi na makaranta na wani program na wata kungiya duk 'yan siyasan da suka zo wurin sai ce a shi honorable a matsayin shi na mai don Allah ba su ya faɗa amma za a ga sakon shi ya ce a karba account number kaga dubu biyu ma ba su ya faɗa ko ba haka ba ne dubu bakwai ma ba su ya faɗa ba in yi kaɗan ba ya faɗa ba shirun nan da yi kuma wani na yana tare ai kamar wani ba zai iya bada kasa da dubu ɗari ba kuma kila dubu goma ya ba su kai ka haɗa su rikicin cikin gida kai ka yi gaba a a faɗa akwai maslaha inda maslaha akwai ko ba haka ba shi yasa me yasa a wuraren tafsirai za ka ji an ce wani ya aiko da kaza ko wani wanda bai so a faɗa ya ce a ce wani bawan Allah mafi karanci kana buƙatar addu'a mutane kana bukata doyin su akwai maslaha babu laifi idan an bayyana wanda ya danganta ga abin da ake gari na maslaha ko ba maslahan boyewar shi yafi sannan fahimci falalar sadaka a cikin waɗannan ayoyi masu albarka cewa tana sa kankare ma mutum zunubai kuma tana ba shi aminci ranar alkiyama duk mutumin da ke sadaka ba zai walakanta ba eh duk mutumin da ke ba da sadaka to ba zai taɓa walakanta ba a duniya kuma ga waraka na cututtuka da rashin lafiya ba wanda sadaka take rashin lafiya idan ka san kana da wani rashin lafiya ko kana da wani wanda bai da lafiya kai kokari kai masa sadaka da wani abu da ya shafi ruwa da wani abu da ya shafi ruwa ko ka gina mai rijiya ko a shayar da ruwan ko a yadda ya zamto dai kai masa sadaka musamman sadaka da ruwa ba karamin abu ba in kuma ba shine maslaha ba to ai masa da abin da shine maslaha din amma dai sadaka umuman a dunkule in aka yi sadaka tana maganin bala'i tana maganin rashin lafiya na jikin ɗan adam ga wanda ya yi ko ga wani wanda aka yi ma don wani kila yana masu yanayin rashin lafiyar da ba zai iya yin ba ba zai iya yi ba ko dai bai san inda kansa yake ba ba zai iya yi ba ko kila bai mallaki abin da zai iya yi ba ko ɗan uwanka ne na jini kila ko na addini ba laifi idan an yi masa ya Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya a duk inda suke sai gaba na biyu mala ya ce sadakatun sirri taƙiƙal harra yau malƙiyar wato sadaka da za ka yi a ɓoye tana za ta kare ka daga zafin ranar alkiyama wannan tsananin zafin da za a zo a kusanto da rana kusa da mutane har ya zamto kowa ya yi zufa gwargwadon zunubansa a gidan duniya wanda makamanta ba mun karanta falalan mai kiran sallah cewa shi yana daga cikin da wannan zufan ba ta shanye su kun tuna ko kowa zai tashi ne gwargwadon zunubansa gwargwadon inda zufansa zai tsaya wani iya idan kafansa wani ta shanye sawunsa wani ƙaurinsa wani cibiyansa kai wani zai dinga yankayi a cikin zufa zunuban sun shanye ba ayyukan da'an da za su kwace shi wannan kam Allah ka tsare mu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake su masu kiran sallah suna da tsawon wuya a ranar alkiyama ba za a kai matakin da za a ce sun halaka gaba ɗaya ba wannan fadala ce ta su mun yi a baya malai ce fi sahihain hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an abi hurairata daga abdurrahman bin safar radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi rahman bin safar yace an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala yace sab'atun akwai nau'in wasu mutane guda bakwai ba ana nufin daya biyu ko hudu biyar shida bakwai ba a'a za su iya zama a ƙasan kowane ɗaya akwai miliyan ko tiriliyan na mutane a ƙarƙashin siffa na mutane. Nau'ukan mutane guda bakwai, me zai faru da su, yi zilluhumullahu ta'ala fi zillihi yau mala zilla illa zillu. Allah manaukakin sarki zai yi musu inuwa da inuwa al'arshinsa da inuwarsa, haka ne ko? A ranar da babu wata inuwa fashe tashi. hadisin yakan zo da ruwayi daban-daban akwai wani ruwaya ta kace fi dilli arshi inwa al-arshi wani lokaci Allah ta'ala yana idafan yana jingina inwa gare sa shi kansa wani wurin kuma ana jingina sa ga al-arshi to kowanne ne ne daukaka ina fata mun fahimta me yin inwar kuma shine Allah madaukakin sarki kaga a jingina da al-arshi Allah ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi to fatan da ya kai dama ka shiga kuma ka tsira ko to sai Allah ya ce fi zilli wasu malaman suka ce ai ma'anarsa fi zilli arshihi kenan a ƙarƙashin inuwa al'arshin sa su wane ne waɗannan mutane da suka cancanci wannan garabasa na farkon su annabi sallallahu alaihi wasallam ce imamun abdun wata ruwa imamun adilun ko imamun abdun shugaba wanda yake mai adalci shugaba adali shugaba adalin nan ana nufin shugaban da ke jibintar al'amuran al'umma na sama kama a ce irinsu shugaban ƙasa gwamnoni mai sanatoci ‘yan majalisu waɗannan kaga su ne masu wuka da nama ko to irin waɗannan su ne a sahun farko da wannan hadisi yake magana a kansa sannan kuma har wa yau wannan cewa shugaba adalin yana isa ga dukkan wani mutum musulmi wanda aka jibinta masa wani abu na shugabanci ko mun kankantansa ko mun kankantansa sai yi adalci akan wannan shugabancin to Allah ta'ala zai masa wannan inuwa ina fata mun fahimta ko da al'umma gaba daya ko a addini ko a menene inda an jibinta mu mutum wani abu na shugabanci yi adalci akan to Allah subhanahu wata'ala zai masa inuwa da al'arshi a ranar alkiya mun samu mutum na farko wa shabun sai kuma matashi shi kuma fa na shafi ibadatin lahi wanda ya taso cikin bautar Allah kasan matasa su ne a dangare ko duk abinda matasa suka karba to an kai labari a kansu in barna ne barnar ta yi yawa yanzu kama mutane da ake duk akai su dazuzzuka da sauransu suwa kake gani yan kananan yara za ka gani matasa ne masu jini a jiki waɗanda suke da ƙarfi da karsashi a jikinsu to haka nan in ka ga wani abu na ci gaba wanda ake buƙatar sa ƙarfi cikinsa in matasa na nan to za a kai labari wata rana muna dawa daga kano ana aikin titi ko muka bi hanya ashe masu aiki su sun tashi kuma sun rufe can gaba sun sa irin manyan duwatsun nan da ake sawa muna zuwa muka taru ga ta muke kilomita ya fi goma inda ba wani yuton sai ka koma muna zuwa ni da wani aboki da ne sai na ce mishi ya ce kai ba inda za a sai na ce mishi saukaka duba tunda ni ke tuki akwai matasa inda wurin ya cushe yana duba ce mun akwai na ce dawo ka zauna ba za mu juya na tabbata sai sun buɗe inda waɗannan ƙuruji dangin haukari ana zuwa ko sai wani ya zo ya ce akwai mai igiyar shanu ko na jan mota wani ya ce akwai ya ce kawai ku ba mu yana jefa igiyar jan shanun da ya zarge ya ce ma uku su ja can ki kawai suka janye da na ce mishi ka ga matasa Allah ya sa sa karbin na akan sunna kun fahimci magana to haka ake to malamai suka ce saboda shi matashi kuma da yake tasowa ibada ta fi mai wahala ibada ta fi wahala da matashi dalilin kuwa shine akwai abubuwa da suke shagaltar da shi waɗanda suke jan shi zuwa ga sha'awa da barin bauta akwai abubuwan da suke ɗauke masa hankali yanzu ka duba ka gani duk nan da ko sallar tarawih da ta ci karo da ranar da ake buga kwallo ina ya fi cika tsakanin masallaci da gidan kwallo na'am gidan kwallo kuma suwa suka fi yawa matasa ko dattawa matasa za su fi yawa haka za ka gani haka za ka gani to shi yana da abubuwan da kawai ba zai taba hankali ba sai yau da gobe ta take shi sai ya gane ba nan ne hanya ba sai ya canza amma sanda kake mai bayani ba zai taba fahimtar ka kai wani ma kai yake kallo makiyinsa wani matashin gani yake kai ne ma kai kai ne kai ne matsalarsa to kuma sai ya tafi sai ya gane kai ne masoyinsa kuma kila sanda zai juye maka maganar ma baka duniyar ba ma ka duniyar ballantana ji to ya za a yi yadda za a yi kenan ka jira yau da gobe ta koya maka da na gaba ake gane ne zurfin ruwa to shi yasa idan har aka samu matashi ya tsaya kan addini ya cancanci a jinjina shi kuma dama wannan ne gaba mafi hatsari saboda ka baro raunin farko baka shiga rauni na biyu ba dan rauni zaka koma ka gama na farko wanda ake maka wanka a sa ka a mota a kai ka makaranta a yi maka za ba ka iyawa sai an maka sai ka roƙa a yi maka yanzu sai ka zo ƙarfin da kana ganin ba wani waye-waye ba wani ba wani gagarare sai barare kawai eh a ba mu ko mu ba zan da mutu ko a mana ko a ga duhu akwai duhu na biyu Allah ta'ala ya faɗa da kanshi Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba haka abin yake ka gama yarinta ka zo ka hau 16 18 ka tafi 26 zuwa 30 din duk inda ka rufa 35 da shida shi za ka fara gane ashe duniyar akwai fatu tana da fatu ka hau 40 ka fara sallama 40 da ai wani abu ba kada ne maka fada ba wanda zai maka fada za ka gani ko kofin ba wanda zai ce maka kai da kanka sai ka san sunan wata kekewa a daidaita sau wallahi sai ka san cewa ba shi yiwa akwai abinda da kanka za ka zubar da su ka san lokacin sai ya wuce ka riga ka gama to sun maji alami ba da kowacin kenan bayan an gama wannan za'an rauni zai fara zo to ka fara rage shan siga su lemun kwalban nan yanzu ba na gaba a sama rubutu can a ce wannan idin sama yake kallo ko ƙasa rufa na da muka kalla da hagu ka gama dariya kai ma za ta zo wallahi za ta zo ma cikin ruwan sanyi kama gode ma Allah ka kai lokacin sau dan ka je makabarta wani kabarin tsakatsaki ne an wuce ba kai kana gama tsaf ta ce to za a yanka maka gilas ne nan ba tu ka tsallake wani yanzu ganin ya yi rauni sai tu sai tiri daga nan shi ke sai kaga kuma an koma wa man nu'ammirhum nakisu fi khalq kamar yadda Allah ya faɗa kaza a ina naman a ce ka ci naman kaza kar ka ci red meat ita ma sai a ce a rinka bayar bayan cikin zaka ci duk ba ka zaka ji annabi duk dai ba zai hana wata rana kuma a ce ga kabarin shi Allah ji kansa da rahama shikenan shikenan kuma wallahi ba abin da zai canza a duniya ba abin da zai canza kamar ba ayyuka haka za a da Allah ka sa mu cika da imani to da annan sulasa ya ce ya taso a cikin ibada ma'ana yana nufin ya cika ibadarsa har sai da girma ya zo mishi sannan da annan sulasa ya ce wa rajulun ko qalbuhu mu'allaqun bil masajid haka ne sai mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci wannan ratayen zuciya da masallaci abu na farko da zai zo maka shine mai kiyaye sallah haka ne mutum ya san cewa lokacin sallah ya kamata ya mai ya kiyaye ta sannan rataya da masallacin kamar yadda muka karanta a baya zai iya shafan yi ma masallacin hidima tunda mun karanta da ku anan wani matashi ko wata tsohuwa da take sa turare a masallaci kun tuna ko wadda ta rasu Allah sallallahu alaihi wasallam je kabarin ta sake yi mata sallah me ya ja mata wannan daraja saboda kulawa da masallaci da tai zuciyarta na rataye da masallaci duk wanda ya ga Allah ya jibinta al'amarinsa da masallaci to alamun zai ɗaukaka ne duniya da lahira. Na farko dai ba zai zama fasikin mutum ba, duk wanda ke yawan lizimtar masallaci ba zai zama yana alfasha ba, saboda yana ki al'amarin sallah kuma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar da Allah ta'ala ke so ya daga ambata annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa daga masallaci ya dauke shi ba daga gidansa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-layl masjidil haram ila ina masjidil aqsa masallatai ya Allah ya buɗe su kuma su ne mafiya soyuwan wuri a wurin Allah a kan kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wurin da Allah ya fi so duk duniya a ban kasa shine masallaci wurin da kuma Allah ya fi ki a duk duniya bayan da Allah ya fi ki kaman kasuwanni kasuwanni su kuma duk yau ya kaje kasuwa baka ga boka ba in baka gan shi ido da ido ba akwai akwai akwai mutanen shi da za ka je rumfan kasuwanni wani sai kaji ya burna laya wani ya kafe a sama wani ya kaza duka wani ma sai da aka yanka dabba aka zubar da jini aka fara shago suna nan duk kasuwar da ka shiga ba za ka rasa wannan ba idan zuwa kai ba za ka yi kafara ba suna nan nan nan Kano wani ba zai je ba sai ya tambayi bokan shi an hangi sa'a ko mu jira mugu ya maka kyauta mana ai bokaye inda gaske ne abinda suke su rinka yi free of charge ko ba haka bane sai ka ji an ce aikin babba ne wannan sai an yi da gaske za fa a wahala za a kashe kuɗi a ka azurta kanka mana ko ka azurta yayanka mana yayansu talakawa kana ga ya fi son ka ne fiye da ɗan da ya haifa ba haka bane a ganin za mu ga annan wauta musamman mata za a ba mutum maganin kasuwa kuma da kai dai kasuwanci kasuwar ya bude kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske ai duk wanda bai fahimci tauhidi ba ya shiga matsala Allah ka tsare mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci wa rajulani sai mutane biyu cikin waɗanda za a yi musu rahaman wannan inuwa da al'arshi akwai mutum biyu mace ko namiji tahabba fillahi wanda suka so junan suka kaunaci junansu domin Allah ma'ana ba wani abu suka kalla na karkacin rayuwa ba ko wannan soyayyan ba su kalli siyasa ba ba su kalli kabilanci ba ko ba su kalli kusanci ba na jini a'a wani na son Allah kawai shi kake so wani bai san Allah kai ma ba ka san shi ko ba ka bane duk yanda abu ya hada kun bai san Allah kawai kai ma ba ka san shi wanda ke san Allah shi ne naka ko da ko duniya suna ganin shi bai isa ba kai a wurinka ya isa saboda ubangijinka ya ce maka shine isasshe din shine wanda Allah yake so to kuma kaga wannan gaba ce fa mai matukar wahala ta cikar wahala sai kayi da gaske sosai kake iya son mutum dan Allah kuma ka kiyaye wannan soyayyar har a sami yadda Allah ya ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda Iraq ya tambayi Abu Sufyan game da sahabbai yace a cikin su akwai wani wanda in aka bakanta mishi rai akan wannan da'awan yana fushi ya ce ya bari ya ce wallahi ba sa bari duk yadda zai hukunci wani ya ji ba a yi mai daidai ba an taka shi ya ce wallahi ba sa fushi ba su fita daga addinin kuma gobe ya kira su suna zuwa sai ce to gaskiya siffa ce ta annabawa wannan da gaskiya yake da gaskiya yake to mutane biyu da suka so junansu domin Allah ko wani wani dakta abokinmu yake cewa malam ka so na abu na ci a ce shi fa wallahi analysis din sha nuna mai in kana tare da mutum 100 abokanka ba wasu ba abokanka 100 mutum biyar ba su zagin ka a cikin su ba su cin naman ka a bayan idan kai ce to abokanka waliyai ne inda kai samun biyar a cikin 100 5% wanda ba sa haraka a bayan ka yace to waliyai ne su Allah ya haɗa ka da waliyai ya ci wahala ne a rayuwa abubuwa da yawa sun faru sai ne mai dariya na ce mai to ai in ka ce aka sa wannan a ranka ba inda za ka ci amma dai kawai rayuwa haka ake tafiya da haƙuri kana kallon komai ba tare da kowa san kana kallo lokacin da ta kama maslaha shiru ne kai shiru nasiha nasiha wanda ka tabbatar da illa ne ka karya ya san da kana da ƙarfi ai shi mala baka gumi ya gama magana Allah ya kasa da yace duk wanda ka san zaman lafiya shi shirin fada ana tanadan karfi na fitan hankali ba don kodi yaushe ka nuna shi ba ka gasa amerika da ukraine da ake rikici ba da ba jiragen yaki kawai suka daga zu suka sauke sai aka zauna lafiya ba ma'ana a gwada to gaba ɗaya rayuwa tana da irin wannan musamman musamman wanda yake jagorantar al'umma ko ke da shugabanci ba komai ne ake magana ba ka zama kai ma glory civilian ka zama ɗan gama gari kowa da kowa in kai jagora ne akwai abin da shiru kake nazarin sa kawai kake kai masa matsalolin sa kafin shi wani abin ɗan adam zai iya canza sai ka bar shi ka ga baka fitar da shi balle kai masa damage wani abin ta tabbata illa ne to dole ka tsaye da illa kuma duk abin da ta tabbata karfi za ka sa ko ka sa karfin da za a san namiji kake na gaske kuma in ka tafi ba za ka dawo ba to irin wannan shi ke sa a zauna lafiya ko shugabanni ku duba na ku ga wanda suke shugabanci da irin wannan wala duk an kiyaye su an zauna lafiya to amma babba abin da ake so ka zama mai hakuri ka zama mai adalci ka zama mai hangen nesa ka zama mai kawaki kar ka kura adaka ko mace ce kake zama da ita kar ka kure mata kushinka ko da yaushe ba a haka ta lalala ka ta musu mai kamar su din randa akwai randa za ta yi ma abin da dole ka gwada fushin to daga nan ne za ta ga wai shi ne kuwa shi din ne wallah shi din ne ke din ne baki da hankali sai yanzu kika gane cewa akwai wani abu a gaban ki haka ake rayuwa Allah ka shiryar da mu to sannan sai ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce isama alaihi waɗannan mutum biyu da suke son junansu sun haɗu domin Allah soyayya domin Allah ta haɗa su wata farraka alaihi kuma suka rabu domin Allah ma'ana ko da ba tare zukatansu na son juna Allah ka azurta mu da irin wannan soyayya da duk waɗanda muke tare da su wa rajulun sannan sai mutum na gaba shine na nawa ba ku kirga ba eh yanzu da daloli ne fa da kun fada da ce ko da ce ko da gaba daya waɗannan fararen da ba ba da ake bayarwa ɗauri daya da zai kila an fada na nawa kenan imamun imamun adlun nawa shabun nasha fi ibadatillahi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi rajulani tahabba fillahi sama alayhi wa tafarraqa alayhi nawa hudu wa rajulun sai nabiya shine mutumin da da'atkum ra'atun wata mace ta kiraye shi ai zuwa ga kanta ya fasikanci da ita wannan matan kuma ba kowace irin mace ba tana da bambanci da sauran mata bambancinta da su tafi su fitina menene fitinan nata na farko zatu mansabin zatu mansibin tana da matsayi ma'ana ta isa yar gidan zuma su fada a jini kun fanci magana ka san in mutai tashi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa su maza suna ya bada labarin suna auren mata dan menene abubuwa hudu a hudun sai zaben mana ɗaya baras da uku hadisi abu dawud waya abi huraira tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wani dan dukiya jamaliha kanta nasabiha dangantakanta wani dini ha sannan addininta in ka kalli hudun gaba ɗaya duka ukun suna fedin suna tafiya ɗaya ne kaɗai mai zama shine addini dukiya dai kan ko dukiyar ta bai kare ba sai ka ga wanda tafi ta dukiya ke kwarai da gaske sai kaga wadda za ta siye ta ta sai gidansu kuma kai take su kaga ta zama baiwa kenan daga yau alhalin jiya ita ce basara ke sannan sai jamali ha kyau a wannan kan koma ba a ga wata babata da yau da gobe ka sha mamaki duk makeup din duniyar nan ta gama wallahi da ka san wata motar da aka fito da ta kafan teka wata rana ka za ta koma eh ta ɗauki hotonta duk mace da take jina ta ɗauki hoton kanta ta sirrin ta ajiye ta ba shi shekara ɗaya ta sake kallon shi ta kwamfiyarin da na yanzu ta sha mamaki malam ko cashless police nan ba zai malfaɗa ka ba ka kwana a layin atm alaji ga rana ga zafi ga yunwa haka nan ka ga mutane sun zama ƙananan mahaukata mutum mai haƙuri ya dinga faɗa akan titi ku ta haƙuri wallah ku ta hakuri duk wanda ka zan shi shiru shiru bai faɗa zuka je na a shari'a kawai ka dukar da kai ka wuce kar ma ka tsaya masa nasiha gobara ne a cikin samana yana ji ne na sosai ƙarfin imani ne ba tsaye da shi to amma kar wani ya sa kai sata ko kai kaza sahabbai sun tattauna abin da yafi wannan masatumul basa wad darra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladina amanu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib insha Allah buɗi na nan zuwa ku yi haƙuri inna ma al'usr yusra za a zo lokacin da kun ga dukiyar nan kun ga kuɗi da dukiya da kuke gani wallahi ƙanana yara za ku gan su da dukiya ana neman ma wanda za a ba ba za a samu za a zo to da ga iyayenmu nan ai a zaune shekaru 20-30 baya mutumin da ke da miliyan ɗaya ai suna kirguwa ne miliyan a ce wannan miloniya ne suna kirguwa a cikin mutane amma a yanzu ba ba za su kirgu ba shi ne alamun zuwa alkiyama ma dukiya za ta yawaita yana daga cikin alamominta shi sa Allah ta'ala ya kace wa idan aisharu utilat idan kaga dukiyoyin hakuma da abubuwan abubuwan alfarma an wofantar da su ana ta ta kai an shagaltu fitina ta zo to kiyama ce take take take kusantowa Allah kai mana tsari to dan haka shine Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka hadu da mace wanda ta nemi wani fasikanci da ita zatu mansibin kuma tana da matsayi a cikin al'umma wa jamalin sannan ga ta kyakkyawa ka san illan mace bai na da yawa hatsarin su yana da yawa shi ya sa da kaga wuri ya ƙure ka ɗauki suna annabi yusuf kawai ko ba haka bane annabi yusuf takawa yi wallahi warewa yi wallahi warewa yi ba la arshe kai ma kana jin kaya kaya tattara kaya ka kawai wa billahi allazi a ci gaba ta wani babu amma ni kam haka kai na ka ji annabi na cewa rabbi sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ai ka san ba zaman lafiya annabi manzo har yake cewa an baka kukutar da ni daga makircinsu ba ko za a waye gari sun kada ni ai abu biyu a duniya in baka yi takazan da su wallahi halakarwa suke kaga al'amarin dukiya kaga mace a waɗannan in ka sa kanka su jira roki Allah ya ma kariya daga gare su wallahi ka roki kariyar Allah saboda fitinar su tana da yawa fitinar su tana da yawa ar-rajja ibn ulfuwa ya fara yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah a bayan shi mamu ga annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku akwai wani wanda ran alkiyama hakorin shi yafi girman dutsen Uhud girma a wutan jahannama Abu Hurairah na wurin da wasu sahabbai Abu Hurairah yace hankali na ya tashi dan ya san tabbas akwai ɗan wuta a cikin su wallahi yace haka nan sai wani ya rasu sai mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam masa sallah kuma ya masa addu'a sai mu cire shi alis ya tsira ana haka kwatsam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma wanda suka yi saura a cikin mutum bakwai din nan daga Abu Huraira sai Ar-Rajal ibn Ulfuwa Abu Huraira duk in ya tuna wannan hadisi sai ya yi ciwo hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai sa kanshi saboda in ya kalli ibadan Ar-Rajal sai ya raina nasa in ya kalli wani kiyamu wane ne nashi sai ya ga to me bambancin me bambancin ana nan sai musailamatul kazzab kun san musailama zamun sai na abaka da ya fito da awon annabta arrajar aka dauka komandan fa da zai jagoranci sojoji kai ko kasan duk komanda ba kyalle bane amma yana zuwa da yaga duniya yaga dukiya kawai sai ya ce ma tabi'ai da suke tare da shi kai ko abubakar fa da yazo zai bi mutumin sai hankalin sai tashi me kake nufi ce ai zan bi musailama suka ce to matsalan mu kuma sai da abakar bai ce mana in bayan shi wane ba kun ga ba mu sai na abakar wahayi annab sallallahu alaihi wasallam su da ya tura su jafar bin abi talib da su abdullahi ibn rawa su je su jagoranci yaƙi ya ce ga shugaban ku nan abdullahi ibn rawa shine shugaba fa in usiba idan aka kashe shi fa ja'farun to jafar na abi talib da karɓi tuta sai aka ji family Abdullahi bin Rawa sun yi kabbara ma'ana ta tabbata zai shahada saboda yadda Allah subhanahu sai jera su duk aka suka shahada to shi sai na bakar ba a masa wahayi bai san wannan zai iya ridda ba sai bai sa wannan ba karshe aka suka damu sai dan Abubakar Ar-Rajjal yayi yayi ridda ya koma ya bi ya bi Musailama tilkalla Zaid bin Al-Khattab yayin Sayyidina Umar shi ya kashe shi a wurin yaki menene muhallin shahidin da muke so mu gane kun ga shi ar-rajal ba sahabi bane saboda ta'arifin sahabi mutum bai zama sahabi sai ya ga mallaki annabiyya ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya haɗu da shi mu'minan bihi yana mai imani da shi kun ga imani da shi wa mata fil islam ya mutu a musulunci sannan ya zama sahabi shi kuma bai mutu a musulunci wannan ka'idar ta uku ita ta cire shi daga zama sahabi ko da wani dan shi'a zai ce maka to ai ga sahabbai ne ba sahabi bane ba sahabi bane abu ne da muka sani walau ta khallala tirridda ko da a ce ya fita daga musuluncin ya sake dawa ya mutu a musuluncin sahabi ne shi akwai sahabban da ɗaiɗaiku an samu haka saboda girgizar rasuwa nan su sallam da sauransu su amma duk da haka kuma sun dawo sun mutu a musulunci sahabbai amma duk wanda bai mutu a musulunci ba ba sahabi ba ne to wannan rajja din kaga dukiya ba ta juya shi wanda ya salla a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai waye malamin ka da ya bi annabi kai dalibin waye da zaka ce malamin ka ya bi shi ya tsaya a bayansa wanda ya je yaki har aka ba shi komanda komanda a yaki kai a yau waye wani waye mai karfin imanin da yau din ma an ce a fito waye ke fitowa waye ke fitowa haka zai iya tsaya ya fito sai wanda Allah ya ya zaba to kaga wannan shi ya karya shi to sannan mace mace in ta dinga shirya maka makirci ba sai dai Allah ya kwace ka wallahi wallahi tallahi inna kaida kunna azim din nan da gaske shi yasa da kaji kaya kaya malam ya sarka dauki ta annabi no annabi Yusuf mu sunna annabi Yusuf din nan muna aiki da ita da kyau da kaji network busy kawai dandalin call kai can kai hagu sai inda Allah ya yi ya malam ina aiwa malam bane wannan ya imani yake billahi ladhi kwaci imanin ka alaikum anfusakum ida ba ka yadda wanda yafi ka imani bai tsaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace bata taba ke gado namiji ya kwace na uku su shedan ne da ka ji kaya kaya ka ce abu haka ake abu haka ake sai sa wani lokacin fuskan dodo ma za ka yi musu ya aka yi ce bai da mutunci bai da sauki bai da sauki dole ka ji mata suna ai fitin kwazzababben fitinan ne to wata alhamdulillah eh wannan to da dan sauki shi yayi abu ta wallahi mutumin kirki bai da matsala to ko shi ke da matsala lallan kai biya sai ka tadda shi ke da matsala ai Allah ya kai mana tsare ka tsare mana imani to kuma kaga anan gaban daga ciki zaka gane mata fa sai sun ji tsoron Allah dan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta kiraye shi kenan yana nuna cewa musiban mata ke farar da shi in dai ba taɗe na fitina da bala'i ba duk yawancin kaje an yi zina sai da mace ta bada goyon baya idan ba ta bada goyon baya ba mawuyacin al'amari sannan kuma su abubuwan fitintunu ya fi yawa a tare da su shi yasa wancan hadisin na Imam Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta nau'ukan ƴan wuta guda biyu ai ya faɗi mace ko wani saqun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ta haka annabi sallallahu alaihi ta kawo su yace ga sunan sun fitar da tsaraici ko kai namiji da wani da wani murɗa fatar kama ko akan titi wani ya kawo zai ce kai da Allah wannan katako ne ko mutum ne ka sai ba zai damuwa da kai amma mace fitina ce jikinsu da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun karkatar da kai duk wani abu da zai tada sha'awar namiji suna aikata shi sun matsa jiki sun tada can sun kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to irin waɗannan matan ga hadisi na sayi musu la yadkhuluna aljanna la yadkhuluna aljanna ni annabi ina ba ku labari ku gaya musu ba za su shiga aljanna wallahi ba Umar ya faɗa ba yana sayi muslim ku je ku duba hadisin idan da ifi ne to kuma cewa zariya makaryaci ne in ko wannan hadisi ya inganta to Allah ka shaida mu faɗa muka yi ya rage ku da annabi ku shi yasa mu ba mu matsa muku sai dai mu faɗa ba mu taɓa matsa mu wani ba sai dai mu faɗa abin da Allah ya faɗa in ka ɗauka dan kanka in baka ɗauka ba dama da kanku ya cewa kabarinka daban namu daban haka ne wallahi mu muna ma Allah kada Allah ya sa a yi mana kabari kusa da mai irin wannan ɗabi'arsa wallahi mai irin wannan ɗabi'ar ne mace mai irin wannan ya Allah karka sa kabarinmu kusa da nasu Allah ka nisanta kabarinmu da inda nasu yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya la yadkhuluna aljanna waɗannan matan ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su ji ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza ku ji ku karanta hadisin in karya ne zai bayyana aljanna ana jin ƙanshin ta tafiyar shekara ɗari biyar a ƙarshe Allah sallallahu alaihi ya rufe magana sai ce idza ra'aytumuhunna idan kun ga irin waɗannan matan masu fitar da tsaraici fal'inuhunna ku tsire musu albarka duk da hadisin ba yana cewa ne da kaganta ka ce to Allah ya tsine miki albarka ba haka hadisi ke ne kun fahimta in ka ganta sai ka ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsine ma masu irin wannan shiga in ta duba ta tsiran ba ta duba ba ka tsina in gane magana sannan ya ce fa inna hunna mala'unat domin in ma ku ba ku tsine musu ba to mala'iku na tsine musu in ma ku ba ku tsine musu ba mala'iku na tsine musu hadisi na cikin sahih muslim muna sake maimaita in ka isa ka ce bai inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga abun akwai hatsari kwarai da gaske Allah ka shiryar da mu ka shiryar mana da iyalan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala da ta nemi albasha da ita sai ya ce inni akhafu Allah lalle ni ina tsoron azaban Allah wa rajulun na nawa kenan na shida sai mutumin da ta saddaka bi sadaqatin ya bayar da sadaka da wani irin sadaka fa akhfaha ya koye wannan sadakan shine mahalli shayin ko ya koye sadakan da yi hatta la ta'lama shimaluhu ta yanda har hannunsa na hagu bai san matun fiku yaminuhu abinda hannunsa na dama ya bayar ba sai na ƙarshe wa rajulun shine mutumin da zakarallaha ya ambaci Allah ko ya tuna Allah khaliyan a yayin da yake shi kadai fa fadat ainahu sai idanuwansa suka zubar da kalla wannan cewa zakarallaha khaliyan fa fadat ainahu wannan yana nufin mutum ya tuna Allah aka yi ambaci Allah a gaban mutane ko shi kadai in dai zuciyarsa Allah ta tuna to ya shiga cikin zakar Allah khaliyan kamar yadda malamai suka yi bayani ina fata mun gane sau da aka kila wani ya ga wani abun ko ya tuna ya kuka gaban jama'a ce ai bai dan Allah a'a baka san me ke zuciyarsa ka bar shi da mahaliccinsa wannan shine ke hukunci a tsakani a takaice kuma a ƙarshe daga cikin abin da za mu fa'idanta a cikin wannan hadisi shine ana son mutum ya kuka a san da ya tuna Allah ana so mu teku ka san da ya tuna Allah akwai hadisi daga Ubatu bin Amir sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin manyan sahabbai hadisi na cikin sunanin Tirmidhi da sunanin Imam Ahmad Ukuba yake cewa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi man najat ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene tsira faɗa mun abin da inna ina tsira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amlik alayka lisanaka ka kama harshenka don Allah da wancan lokacin da yanzu wani aka fi tsanin bukatu wannan hadisi ka kama harshenka mun fi uku ba bukata wannan hadisi saboda shi dama yana kan network yadda ya kamata amma mu yanzu mu ne zagi mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza Allah su wasa ce amlika alayka lisanak ka kama harshenka kar ka faɗa abin da gobe za a tsaye da kai gaba Allah ka kama ka kasa bayani wala yasa ka baito sannan gidanka ya ishe ka gidanka ya ishe ka kakka zama mai yawan rutsu ma ai gidan wane ma ka za gidan ina ruwanka ina ruwanka ai wane ɗansa ma ya kan gare ɗan iska ne ina kai ne ɗan iska nan ba ɗaya saboda da ba kai da iska bane za ka gane iskancin shi ai wancan ma ka zane ina ruwanka ne ta gidanka ya ishe ka ka ji da naka gida ka ji da abin da ke gabanka duk gidan da ba alkhairi za ka kai musu ba kakka bi su da sharri duk gidan da ba za ka taimake su da alkhairi ba to ka kiyaye kai musu sharri saboda akwai rauni kala biyu ne akwai raunin da an kai dan adam ba zai tashi ba ta ce rauni a mutunci rauni na jiki ana warkewa wani rauni aka yi wa mutum a mutunci sai dai kiyama ta bambance tsakani to annan sallallahu alaihi ce gidan ka ishe ka sannan kuma wannan ya shafi hatta mutumin da bai zama da iyalansa balle ji damuwarsu ko su jina shi ko ya tausaya musu ko ya san tarbiyyarsu ana so ya zamto in ba dole wani abu ya kai ka waje ba to ya zamto kana gida ya zamto kana gida dama ce da za ka gina alkhairi mai yawa a gidanka kuma ka gane halin da ‘ya'yanka suke ciki sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da shi abu na uku wabki ala tabi'atik kai kuka in ka tuna zunubanka kai kuka in ka tuna zunubanka shine muhalli shahid wannan hadisin shi ma kun ga ya nuna mana wannan ko zakara Allah khaliyan fa fadat ainahu sannan malamai suka ce a hadisi an kwadaitar da mu akan musuffanci da waɗannan siffofi guda bakwai da aka faɗa a wannan hadisi Allah ka ba mu iko sannan mun fahimci cewa mutane suna da fifikon matsayi a filin alkiyama saboda wanda bai da wannan siffofin bai da garantin zai shiga wannan inuwa an gane to kaga wannan yana nuna akwai fifiko ha a manzanni ma wasu sun fi wasu tilka rusul faddalna ba'dahu ala ba'd Allah ka sa mu ne masu fifiko sai na ƙarshe shine mun fahimci falalan so domin Allah soyayya domin Allah duk wanda zaka so shi ka so shi dan Allah ko in zaka ki mutum ka ki shi domin Allah kada ya zo dan baka san mutum an faɗi wani abu ko kile wani kuskure ka ce ai dama ku ne ba ku san shi ba kai ta buɗe fage kai ta ba daidai bane sabaninka da shi daban abin da ya faru da shi daban kuma kyautatawa ya fi sa mutum ya so ka fiye da musguna ina ga haka ne ko ban san ko ne kuskure ba wannan fahimta ta ce amma dai na fahimci haka daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace an karkatar da zukata zuwa ga wanda yake kyautata musu in za ka kyautata ma mutum ko insha Allah za ka ga kuna tare da shi in ko za ka musguna mishi to shi ma farin da ya samu kafa ba za ka ji da daɗi ba kuma dan yau ka ga wani a karkashin ka bai nuna ni da goma a karkashin ka kai da ba kasan wasu kake ba Allah ya fito da kai to kai ma kana na Allah zai fito da wani to in akwai soyayya ta domin Allah me damuwa me damuwa extension ne na alkhairi daga wurin ka zuwa wurin wani wani na da shi wani na da shi to me na damuwa da ta da hankali Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika insha Allah ku ranar lahadi kenan alwasail da ai littafin malam nura in Allah ya kai mu mun ari wannan ranar to baba to haka e yawwa ya ce ba zai ce akwai gabar da na bari na magana abu huraira da abdal ibn kuntuwa shin wannan tsoron ya kau abin da ya faru kamar yadda na faɗa muku da ya rida in zaid bin khattab yayin sayyidina umar wasu ɗaya uban su ɗaya senior brother ɗinsa ne duk sanda ya tuna wannan magana tun kafin yakin ya zo yakan ce yanzu zai yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ridda Allah ya haɗa fuska ta da tashi shi yasa ran da suka haɗu shi ya kashe shi a takaice shi yasa ya ce dai kam sai ne kama shi hannu da mai ce kaga annabi kai imani da shi ka sake shi dan duniya to karba daga gare ni sai ajalinsa to a ƙarshe abin da za mu ɗauka shine da aka zo aka faɗi cewa shi ma zai ɗin kansa da ya kashe shi ya roƙi Allah kar ya fita a filin yakin shi ma a wurin ya shahada shi yasa sai na Umar radiyallahu anhu har lokacin da ya zama amirul mu'minin yana zaune sai a ji ya ce rahimallahu zaidan Allah kai mazaid dan khattabi raham sabaqani ila al-husayn ya riga ni zuwa ga kyawawa guda biyu aslama qabl ya riga ni musulunta wa tashhada qabl ya riga ni shahada ya riga sai na Umar musulunta to ana ga ma sai na Abu Hurairah cewa ar-rajal ga riddad da yi sai fadi ya sujada ya gode ma Allah ya murna da ba shi ne ɗan wuta ba amma da ya tashi sai ya fashe da kuka shi ne abin da ya faru da ya kuka aka tambaye shi dalilin kukan ya ce ba ya fatan ya ga wani a cikin al'umma a nan suwa suna koda mutum ɗaya ne a cikin azaba farin cikin shi na cewa shi jifa ta tsallake kansa tunda ana maganar wuta kuwa duk a ce shi ne ɗan wuta ya ce farin cikinsa na cewa zai shi ba shi ne ɗan wuta ba kukansa kuma na takaicinka wani ya ga annabi amma ba zai samu rahama ina fata mun fahimci wannan sai wannan ke nuna mana cewa ashe mutanen kirki ba su soyayya don kai musu ko kaza kawai suna yin ta ne domin Allah ma'ana da san shi samu ne a rajal ma ba zai je wuta ba ina fata mun fahimci magana to wannan shine a takaice insha Allah kamar yadda na faɗa dai Allah da ranar Lahadi za a zo da alwasa'il ne malam Nura shi zai karatu na dan uzuri Allah ya yarda sai bayan ko sai kwanakin Allah da za mu ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah